libaitar rasulullahi mun ji wani abu na azwaji rasulullahi mun shiga kan tabi'ai tabi'ai ya suke ganin wanda ya fito daga gidan annabi muhammadu wajen daraja mun ga abin da usamat bin zaidin da abdullahi bin umar abdullahi bin abbasin abdullahi bin abbasin kasancewarsa sahabin manzo Allah usamat bin zaidin kasancewarsa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya suke girmama junansu jiya mun yi magana akan abin da ya faru na yadda sayyidina babakar ya gani cewa wanda ya fara da sallama ga gidan da ake bashi a aljanna don suka gama da sayyidina aliyu ya yi shiru don sayyidina aliyu ya samu wannan abin da ake samu wa yusiru na al'amfusi malauka na biyun hasasa mun ga zaman da aka yi yar usamatu bin zaidin wanda ta zo wajen umar bin abdulazizi shi tabi'i ne ya saurara ya ɗauke ta ya zo ya zaunar da ita akan kujera ya zauna a gaban da ya tambaye ta duk abin take bukata ba tashi a nan gurin basir da allah ya mata bi ma'ana ta hannunsa mun ga abin da rabon da sayyidina umar ya yi wanda ya ba abdullahi bin abbas abdullahi bin umara ya ba shi dirhami dubu uku ya ba wa usamatu bin zaidin dubu uku da ɗari biyar ya tambaye babansa ya bai riga ni zuwa mashahadi ba za ka yi masa wannan ka fifita shi a kaina ya ce kai ka kwantar da hankalinka na san matsayin babansa a wajen manzan Allah hibbu rasulullahi ne na san matsayina kuma a wajen manzan Allah saboda haka koda manzan Allah yana da rai abinda zai yi kenan saboda haka na zaɓi in yi abinda manzan Allah zai yi akan in yi maka dan faranta maka rai akan kai ɗana ne wannan shine ya sauka ya sauka ya sauka ya sauka ya sauka aka rike kabirin an kabirin an kabirin sai shekara 40 bayan nan aka fara ruguza mu mun tashi mun gane muna ganin girman magabatan muna ganin girman kakanninmu muna ganin girman wanda suke tare da iyayen muna ganin girman malaman muna ganin girman abokanan malaman muna ganin girman yayinmu muna ganin girman abokanan yayinmu amma zuwan izala sai aka mana bugu ɗaya da kai sai mai tsaron gida saboda haka babu wani bala'i da Allah ya saukar a Najeriya kamar izala babu babu wani bala'i da Allah ya saukar wa Najeriya kamar izala saboda ta zo da siffan addini kuma siyasa ce amma da siffan addini take tafiya saboda haka kowa ya raja wanda duk ya bita akan addini yake nufi to za ga kafin ya koma ga Allah zai bata Allah yake nufi zai bari dan zai gane zai gane cuwa ne zai gane kamfani ne zai gane cultism ne wannan shi ne saboda haka dukkan lamari wanda yake ɓaci inda a ƙasan nan ne to zuwan izala ne shekara 40 ne duk lalace wannan da ake ciki shekara 40 ne wanda muka fi komi taɓarɓarewa dama kuma akwai alkawarin Allah duniyar sai ta zamo haka amma sai ta zamo ta hannunsu Allah ya fitar da bala'i ma'ana ba wai mun ce Allah ba zai iya yi ba ne a hakan ne dama an ce za a yi to amma ta hannun wa ya fito ta hannunsu ana nadama ba a nadama duk wanda suke ci kuma duk wanda suke ci in addini suke nufi sun san cewa malaman da suka zaga sun fi su ilimi sun fi su tsoron Allah sun fi su zuhudu sun fi su wara'u sun fi su sidiku sun fi su amanatu sun sani to kenan ashe ya rushe to ya za mu yi mu yi tattalin wanda Allah ya bar mana wanda muke tare da su mu jona su su koma su kama fatashabbahu illan takunu mislahum ina tashabbaha bil rijali falahu tattalin nan kuwa sai mun duba wani aiki iyaye mu suka yi suka zauna lafiya me za mu yi muwa mu zauna lafiya saboda haka ƙarshen al'umma ba za ta gyaru ba sai irin abin da farkon al'umma ta gyaru da shi gaskiya ne da amana gaskiya ne da amana su ne gaskiya amana gaskiya da amana ba inda ba ta kaiwa ai ba kuma ce ba abinda manzala sallallahu alaihi wasallam wani zo ce manzala ya rasulullahi ina son shiga musulunci amma damuwa ta ba zan iya barin shan giya ba ni mashayin giya ne ni makaryaci ne ni kuma fasiki ne manzo Allah ɗaya kawai ce mar ka bar ƙarya ka bar ƙarya sauran suna da kyau ne ana duba wanne ne aka karya shi komi ya kari sai zamo giya ta kama shi ya ce in dai dan ɗaya ne ya yarda zai tsaya akan addinin kwaɗayin giya ta kama shi sai tunanin cewa idan ya sha giya za su gaba da annai muhammadu in manzo Allah ya tambaye shi a cikin alkawari ya ce ya sha za a masa hukunci kuma hukuncin a cikin jama'a ne shi kuma hukuncin da ake yi na shari'a a cikin jama'a saboda tsoratarwa ne kar wani ya yi tun da ba kowa ne yake son tablihi ba sai ya bari mata mata tsarin mata ya kama shi ya je gidan mata sai ya tunani in sa gamu da manzala manzala tambaye shi ka bar abubuwanka in ya ce ya bari ya yi karya in ya ce bai bari ba a yi mara hukunci duk abubuwan da yake na sabon Allah sai ya bari saboda barin ƙarya shi yasa manzo Allah yake cewa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujur yahdi ila an nari wa la yazalu rajul yakzibu wa la yazalu rajul yakzibu hatta yuktaba inda Allah kadhaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan mutumin ya dawo ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar dukkan ayyukan saboda ƙarya to da Allah ku dauko min malamin izala ɗaya wanda ba makareci bane a dauko na sha fada ku dauki karatun shau dahiru na shekara 30 abinda ya karanta a kowace sura ka jita ka jita ka ji na wata shekaran ka ji na wata shekaran ka ji fassaran akwai ƙarya ciki za ka ji insha Allahu abinda aka faɗa maka shi za a sake gaya maka sai dai a ƙara maka karatu to su kuma a zama ɗaya kawai mutum zai dinga faɗa yana warwarewa a zama ɗaya yanzu zai faɗa an jima aya ta zo ya warware da kansa shi yasa suka yi malamai tuka da warwara ko haka ne saboda to an samu amana an samu sidiku babu saboda haka in aka duba wannan shine maganar nake fada a garin jos nake saboda haka na san izala sama da ƙasa babu wani wanda zai gaya min wani abu wanda yake cikin ta ma bai kai ni sanin ta ba saboda wannan bala'o'in da ya faru a tsakani kenan Allah kiyaye mu ashe kenan abinda zai fada maka ya nuna maka ya tabbatar maka menene ya wuce na mutanen farko karatun mu ya nuna ma yaya ashe ganin girma ganin daraja kiyaye mutunci ganin dan wane ne wane ko saboda shi za za a karrama wani abu a kiyaye wani abu na ganin an samu daraja da wannan musa aka zo aka ce kowa babba ne kuma kowa malam ne kowa babba ne kowa malam ne kuma kowa shehi ne Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye muna me faru me faru to ka kashe mana a alhamdulillah aibata muna magana akan abin da ya faru baya yadda sai na umar bin lahattabi ya farlanta kamar yadda muka yi mun kai hadisi na 1293 wa balaga ma'awiya anna kabis bin rabi'ata akwai wani mutum sunansa kabis bin rabi'a yushabbiha bi rasulillahi yana kama da manzon Allah falama da kala alaihi min babid dari lokacin da ya shigo wajensa ta kofan gida kama an saririhi sai tashi akan gadansa wata laƙahu ya gamu da shi waƙabbala bai na aidaihi ya yi kis ɗin tsakanin goshinsa saboda yana kama da annabi muhammadu wa ƙaɗahu mirgaban lishibhi bi surati rasulullah ya yanka masa wani guri ya bashi saboda kamaninsa da annabi aka mar kyauta abu sura kama yasa aka mar kyauta saboda yayi kama da manzon Allah takarimanci takarimanci wa ruya anna malikan rahimahullahu maliku bin anasin allah ya masa rahama lamma darabahu jafar bin suleiman lokacin da jafaru dan suleiman ya daki maliku dan anasin wa nala minhu ma nala yayi masa abin da yayi ya samu abin da ya samu wa humila magshiyan alaihi aka dauki maliku ya suma da kala alaihin nasu mutane sun shiga wajen maliku dan anasi faka maliku dan anas a lokacin sai ya farfado afaka bayan an sumar da shi magashiyar alai bai san halin da yake ciki ba bayan dukan da aka mara da ya farka faƙala sai ce ushidukum ku shaida ya kuwa innan jama'a an ni kan ja'altu daribi fi hillin wanda ya dake ni na sa ya daki banza fi hillin na halatta masa dukan kaga ya daki banza kenan ko yawa na sanya shi fi hillin fasu ila ba da zalika sai aka tambaye shi me yasa ka yi haka faƙala ya ce hibtu an amuta na ji tsoron kar mutu fa alƙan nagiya in gamu da manzala sallallahu alaihi wasallam fa astahayi minhu in ji kunyansa anya da kula babu alihi bi sababi annara a dalili na alayen gidansa ɗaya daga cikin zuriyarsa ya shiga wuta saboda haka Allah ka shaida kuma ku shaida na yafi maliku bin anas wakila an ce inna mansuran shi mansur shine abu ja'far abdullahi bin muhammad bin ali bin abdullahi bin abbas kaga zuren kenan shi abbas shine wanda ya ce min qabli ha dibta fi dhalali wa fi mustadi'un aisu yusuf alwaraqu thumma habatta albilada la basharan anta wala mulgatun wala alaqu tarakkabu safina wa qad aljamal nasru wa ahla halgaraku tunqalu min salimin ila rahimin idha bada wannan baitocin da ya ja ya yi wa annabi baitoci a gaban manzala dalilin wannan ya kira shi ya ce ka zo da kai da 'ya'yanka gobe zan muku addu'a ji manzan Allah manzala ya masa addu'a wannan addu'a ne ya sa banul abbas suka kafa mulki sai da suka yi shekara kusan 300 da wani abu suna mulki ko aksaru min dalika domin na manci adadin shekarun da suka yi shi mansur din a ƙadahu min jafar faƙala lahu a'udhu billahi ina neman tsarin a'udhu billahi ina altaji'u billahi ina neman tsari da Allah wallahi martafa min ha sauƙan shi wanda ya ja shi ya kai shi gun da za a bar bulala yake neman tsari wajen Allah ya ce wallahi martafa min ha sauƙan an jismi illa wa qadda antum fi hillin duk lokacin da aka yi mun bulala daya kafin bulalan ya dagu zan ce Allah na yafe masa saboda annabi Muhammadu liqarabati himin rasulullahi saboda yana da dangane da annabi Muhammadu ya fito ta jikin Abbas ne Abbas kuma ammin manzon Allah ne wa qala abubakar bin iyash abubakar bin iyash yake cewa law atani aliyan da ali zai zo mu wa umaru umaru bin lahatab ya zo mun wa abubakari abubakar siddiq su zo mun su uku laba da ata bi hajati ali qablahuma kafin su biyu din nan kafin umaru da abubakarin zan fara biyan bukatan sayyidina ali saboda me saboda karabati bi qurbihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal an wa khira min as-sama'i ila al-ardi a sako mun sama ta faɗo a kaina a habu ilai min an uƙaddimahu alaihima a sako min sama a ce ga sama da ta faɗo kanka ka canza ya ce gara saman da ta faɗo min a kaina da in jinkirta gara in biya wa sayidina aliyu bukatansa wannan na ana rike ahadi ne na muhabba a gidan izala akwai wani abu sunan shi sharabtaka ma namun da muka rike mana ta kokarin a yi fatali sai an raba mu da shi mu kuwa muna rike da shi har yanzu muna rike da shi su kuwa an rusa wannan gidan gabaki daya gidan sahabbai dai kan muna tare da su wannan shine fadan su da alibaitu da shi'a fadan izala da shi'a sun fi karfi ayakan alibaitu rasulullah mu kuma soyayya mu da su mun haɗu da nan ɓangaren mu abinda muka rabu da su su kuma zagin saban mu amanar rasulu bima uzila ilayhi min rabbihi wal mu'minu kullun amanna ne mun yarda saban annabi saban annabi ne mun yarda ali baitu rasulullahi ali baitu rasulullahi ba mu ware wani ba wannan shine dalilin imanin mu ya zamo yana gaba kenan babu wani abin da aka zo ka ci mana mutuncin alayen sahabban alayen annabi mubarka saboda haka ba wanda zai zo ci mutuncin sahabban annabi mubashi iya kujerar mu kenan a haka muke tafiya mun gode wakilar ibn abbasin an faɗawa wa abdullahi dan abbasin matat fulanatun wance ta rasu libada azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin matar annabi muhammadu ne fasajara sai faɗi sujudi faƙila lahu sai aka tambaye shi a tasjudu hadhihi sa'a a wannan lokacin kake sujada faƙala yace a laysa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin ba annabi ne yace ba idza ra'aytum ayatan fasjudu idan kuka ga ayan Allah ku yi sujada wa ayi ayatin azam min zihabi azwajin nabi wace aya ce ta fiye da tafiyar matan annabi a ce ɗaya ta koma ga Allah ko kun san dai in ɗaya ta koma ga Allah zamanta akwai abin da ta tsare kai karkaje ko ina shugaban izala na garin nan in ya faɗi yana faɗuwa akwai abubuwan da dole mun koma baya ƙwaraye da gaske ɓangaren siyasa akwai kamar shi ne? babu kamar shi saboda haka sai an sake yin tattalin wani ya koma ya zamo irin san kuma shi ne ƙudubi a siyasa haka ne ai ƙarya ne haka abin yake to haka abubuwan suke kaga ko ba komi aya nemin ayatul lahi ko da gurin baya amfani a lahira to yayi amfani a duniyancan zaman takewan ai komin komi iskancin mutum yana da amfaninsa kuma yana da amfaninsa abubakar ya kace tabbi kaga abin ya girma ne ai haka abubuwan suke shi ubangiji sanin Allah yana da wahala sanin Allah yana da wahala saboda haka ma dama baka san Allah ban aka zo aka faɗa maka wani magana ka ji kamar dora maka duniya aka saboda nauyi to amma ka sashi a mizani sai ganshi bai fi ka sha ruwa a kofi ba abu ne daya cap cap shikenan Allah ya kiyaye wa kana abubakar wa umara sayyidina abubakar siddiq wa umar al-faruq yazurani ummu aymana suna ziyaran ummu aymana maulatu rasulullahi ita ce mahaifiyar usamatu matan zaidu wanda aka rarrashi zaidu bayan rabuwan shi da zainabu bintu jahashim to sayidina ababakar da sayidina umar suna zuwa su ziyarce ta saboda baiwar annabi muhammadu ce me aka nuna maka to yanzu kuwa yayinka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya kai babanka ma inda kai nesa kana ganin yana ɗalla inda zai dinga tambayanka to za ka kwan biyu ba ku gabu ba ko bayan haka saboda zai zama maka labilici kana zuwa gidan da musamman ma baba ka tara su yana da wasu matan ne a gidan wai zai dinga daukan wani nauyi yana dora bai san kuma arzikin na uban bane domin an tawa maluka labika da kai da dukiyanka na babanka ne to wannan fa zumunta ne na kusanci da annabi muhammadu suke dubawa suke tabbatar da shi su yi taɗabikinsa yanzu baban ma baka yi ba balle abokin baba gashi abinda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan babanka ya koma ga Allah ukurimu ukurimu wudda abika la taqnahu ka girmama abokin babanka kar ka yanke masa fa ya dafa Allahu nuraka idan ka yanke masa sai Allah ya yanke haskenka abokin babanka ba babanka ba to baban ma yana da rai ya zama liability balle abokin kuma duk haihuwar izala ne da aikin izala ne ko an yi da biyu ne cikin goma yanzu kuwa tara ne cikin goma yadda abin yana shara ya kara buduwa allah ya kiyaye waya kula ni suna cewa kana rasulullahi ya zura ha manzala yana ziyaranta to wanda annabi yake ziyara na hannu aula bi an nasila mu ma musa da wannan zumuncin wala ma warada talimatu sadiya shin fada kyallan dariƙa da aka ce ba san dalilin shi ba wala ma warada talimatu sadiya ala nabi halimatu sadiya ta shayar da manzo Allah kun san ta yi tsawon rai har annabi ya koma madina tana nan tana nan ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana madina yana ganin ta ya cire mayafi ya shimfida mata ta aziman laha ashe girma mai girma ne saboda haka muka shimfiɗa kyallon wazifa muka ce la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammadin mun girma mai girma mun girma mai girma kanan nabiyu ma'ana to halimatu sadiya ta zo ba sada lahari da'ahu manzo Allah ya shimfiɗa mayafinsa wa qada hajataha ya biya mata dukkan bukatanta ta koma falama tufiya lokacin da manzo Allah ya koma ga Allah wafadat ala abi bakari wa umara tazo kaga manzo Allah ya koma ga Allah halimatu sadiya tana duniya tazo wajen sayyidina abubakar sayyidina abubakar yayi mata irin yadda manzon Allah yayi mata ya koma ga Allah shekara biyu da wata hudu da kwana shekara biyu da wata hudu da kwana goma sha sai da umaru a zamanin sai na umar ma ta sake dawa shi ma ya yi mata yadda sai na umar ya abubakar ya mata yadda manzan Allah ya mata ba sana abiha misali zalika sun aikata to ashe kenan me aka nuna mana kyautatawa in ka kyautata Allah ya kyautata maka Allah ya sa mu zamo daga cikin masu kyautatawa albarkar sayyidina rasulullah za mu shiga fasali na biyu mun je da abubuwa yake wajen girmamawa da tunani mai kyau faslun wa min tawqirihi wa birrihi daga ganin girman annabi da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawqira sahabihi kaga girman sahabbansa kaga an yi hande over alaikum bi sunnati wa sunnatan khulafa'ur rashidin adwaliha bin nawajizi as-sahabi kan nujumi bi ayyihin iqtadaytum ihtadaytum wa birrihim abisu wa ma'rifata haqqin kuma a san haqqin su wal iqtida'u bihim ay koyi da su wa husnu sana'i alayhi alaihim in za ku faɗa abu mai ku faɗa abu mai kyau akan su husnu sana'i alaihim wal istighfaru lahum kuma ku nema musu gafa in sun yi wani abu ka ce Allah ya gafartawa in kana ganin akwai kuskure a wajenka Allah ya gafartawa sahabban annabi ga addu'a Allahumma firli ummatu Muhammadin Allahumma ighfirli ummatu Muhammadin Allah ka gafartawa al'umma annabi Muhammadu dan Allah wa da wa kace a ciki waye kace ba a ciki ummatu Muhammadin kace Allahumma barik li ummati Muhammadin wa kace a ciki wa ka cire allahumma tajawiz an ummati muhammadin ka tsallakewa al'umma annabi muhammadu da allah mutane nawa na ma addu'a yanzu to kowanne zan samu lada goma goma goma goma goma goma goma goma goma goma adadin al'umman annabi muhammadu ka gaya mun hanyar da zai hana ka shiga aljanna da wannan minti nawa ne na faɗa ai ka minti biyu ba ko an sake faɗa ne Allahun firli ummatu Muhammadin Allahun barik li ummatu Muhammadin Allahun matajaz an ummatu Muhammadin sakan nawa na yi amma duk halit duk abin da yake al'umma ne Muhammadu na shigar da shi cikin addu'a kuma a wajen Allah wanda kai masa addu'an alhairi me kake da shi kana da lada ko babu to wannan fa ba a yi mana babu wata al'umman da ta samu daman yin haka wa al'umman ta sai annabi muhammadu wannan kuma an ba mu dama mu yi haka ne saboda shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to da allah wani irin alheri ne ba mana ba kenan idan ka ga mutum ya shiga wuta dan iskan lalacewarsa ya kai lalacewa saboda hanya ne na a buɗe kawai na alhairai sai wanda ka kama wannan kalma ne ba ta da nauyi kwata-kwata duk nauyin bakinka kai minti daya da hausa kara ce na faɗa da larabci ne allah ka gafarta wa al'umma annabi muhammadu allah ka yi albarka wa al'umma annabi muhammadu allah ka tsallake kuskuren al'umma annabi muhammadu da hausa waye aka ce kada yi a kowane rana idan mutum yana yin wannan 27 ba zai mutu ba sai an sa shi daga cikin abdanu kowane rana in kai 27 ba za ka mutu ba sai an sa ka daga cikin abdalu ma'ana abdalu shi za a zaunar da kai daga cikin wa'inda Allah yake mitin da su ba ɗaya na faɗa ba malalaci da Allah ya baka naira dubu ɗaya da ya baka dubu uku kullum fa da Allah ya baka dubu ɗaya kullum da ya baka dubu uku uku ko wajen aikin ne tun da ba kudi ba ne kake gani kuru-kuru shi wannan ka taɓatawa Allah izala ne a gungu shi sa dole ka yi nauyi ka kasa wani imsaku an ma shi dara bai nahun ka kame ba ruwanka da abin da ya faru a tsakaninsu ka kame yanzu abokina zan iya cewa zan iya kiran wani ce dan iska kai kuma kana ganin a angonku babu kamar shi a cikin manyan waliyai ni kuma a guri na ce dan iska shi ma zai ce mu dan iska sai me idan haka aka samu tsakanin sabon manzo Allah sa'o'i ne tsakanin su ne ba irin ka bane kai da kunshan can ƙasa ka zo ka shiga tsakanin abin da ba za ka iya ba a angon kuma baka iya warware tsakanin abokanai ba balle wa'in can ko ba ganin haka kana tsammanin abokin buhari yanzu suka gama dake ce kai dan iska kana ta gara mutane kana tsammanin ba zai gaya mara ba shi kuma sai ya sai ce a kama sha kulle shi don can banza ga abu a fili amma mutane sun kasa ganewa da gangan mutane sun rikice ba ruwanka da abin da ya shiga tsakaninsu su suka san kansu kuma abokanan juna ne saboda ka in sun yi abu irin nasu su ya su ne su ya su ne wannan abin da ya kamata kenan wa ma'adatu man adahum duk wanda ya gaba da su ka yi gaba da shi wal idrabu an al-ahbar al-muwarrihina da kuma irin abubuwan da ya zo cikin labaran masu tarihi tarihi ya zo amma kala-kala ne yanzu tarihin wani ya zo baka tarihin fadan jos sai ka yi tsammanin badar ne amma kuma watakila yana ɗauke yana kwance labari ya ji bai fito ya ga komi ba na fito bakin hanyar nan wani ya zo da gemu ina tsaye ina ƙoƙarin kashe wutan wani fitina gashi da gemu sai ce wallahi a gabana aka kashe mutane a gabana sai na ji na anan sai na ce zo nan sai zo na ce a gaban ka ya ce eh na ce a ina ne ya ce na ce kawai irin dan iska ne sai ce wallahi ji na yi kuma ga shi da gemu duk wanda ya je ya faɗa sai a yi tsammanin gaskiya ne ko ba yi ba kafin a yi istiwayi a faɗin jos na ce labari ne kawai an fara nan za a fara dukan wasu daga baya an ci gaba da aka fara ganewa irin wani nan ba a rubuta wancan ɗin ba a rubuta wannan ba to a cikin tarihi wanne ka ɗauka na gaskiya wanne ne ya zo maka kuma to duk wannan fa ya faru shekara dubu da wani abu saboda haka yanzu ya za ka yi ka tabbatar da wanne ne wanne ne idan ka ja ka yi kurma baka je baka gani ba allah ya yafe kawai baka zauna lafiya ba allah ke yi wa jahalatin ruwat da kuma jahilcin masu ruwayoyin ruwaya ne mutum ya tashi faɗa maka ya dinga gunduma maka ƙarya sai ka rasa ta ina aka yi abu akwai abubuwan da ni da ni aka yi amma ka zo ana ba labari kuma ana ƙarya gurin kuma da ni aka yi abu ba san da ni ba ne kuma suna ba da labarin kuma ni ina gurin ana ba da labarin kuma ana tabka ƙarya na irin masu wa'azin turman nan da aka je yakin badar sai wani mai kai dubu dari ya fito aka sare wannan kan wancan to irin haka ne wani kuma ya dauka ya zama malami da wannan ta haka abubuwan suke gudana saboda haka ashe mutum ya kame bakinsa kawai zai zauna lafiya karka je ka shiga cikin abin da baka sani ba shine manufa in mutum kuma ya ga dama ya ga zai iya yayi wa dullali shi'a da kuma batattun shi'o'i kaga batattu akwai wa'inda ba batattu wake na akwai batattu wal mubtadi'ina da kuma yan bidiya alqadi hatafi ahadin minhum wanda suke sukan juna wannan su soki shi'a shi'a su soke su duk labarin ya zo kowanne ya zo kuma kowanne an yi littafi wanne ka samu wanne ka samu wanne ka karanta wa an yulta maslahum fi ma nuqil anhum kai kai kai kai kai kai bincike ka nema ka nema mafita in kaji ko yanzu aka ce wani ai yanzu dai ko ba komin lalacewa ana ittifaki a nan garin an yarda shi ma Allah mutumin kirki ne har wajen yan izala kuma babu malamin da yake garin nan wanda aka yarda da shi mutumin kirki ne izala ta yarda yan dariƙa su yarda yan zaman banza ma su yarda kamar shi ma Allah babu in ma akwai to Allah ya boye shi amma wanda za a kira a fitar da shi a yi haka a tsayar da shi dai to shi ne Allah ya nuna a garin nan kowaye kowaye dai ba wanda Allah ya nuna kamar shi kaga an hahadu kenan an gane wannan to irin wa'annan abubuwan da yake faruwa sai aka zo aka ce ya ce kaza kafin ka ji an tabbatar sai an samu masu soke abin saboda sanin salahansa ya sabon annabi ya sabon annabi Allah kiyaye Allah kiyaye a min misali zalika fi ma kana bainahu min alfitani ka dinga binciken abin da ya faru a tsakanin sun daga fitina an samu fitina an samu gaskiya ne a hasanu tawilat ka nemi tawili mafi kyau ka fitar da shi wa yi khariji lahum aswabul makhariji ka nemo mafita mafi kyau mafi dacewa izhum ahlu zalika domin sun cancanta a yi musu hakan wala yuzkaru ahadun minhum bisu'i ba a ambatan ɗaya kowane bangare da mummuna karka zagi yanzu abin mamaki musulunci yadda ya fito aka kawo musulunci afirka bala'in ta wajen sai na ma'awiyar bin abi sufiyanin ba karamin artabu aka yi wani fitar da addini ya kawo shi ya tsallaka ruwa a zo da shi tana ma'awiyar ne ma'awiyar ne ma'awiyar ne artabun ba karamin artabu aka yi ba kuma ba karamin rai aka mutu ba billahi lazimi yadda musuluncin ya zo yanzu na faɗa ka wanda yake shi a shi kuma ya ce ka gani ko ka gani to ka zo wani karatu ka karanta kuma ka faɗa mana ta ina musuluncin ya zo nigeria musulunci ya shigo nigeria tun karnin farko musulunci yana nigeria shekara dubu da ɗari uku da wani abu ta alkanami musulunci ya shigo nigeria maiduguri so kai baka yi karatu ba baka zauna da masu karatu ba daga hira sai jarida wayannan abubuwan da suka ja ka in mun faɗi haka ƙarya ne in aka tambaye ka kai dai kawai ka tsinci kanka ne a cikin musuluncin amma ka san ta ina musuluncin ya zo maka wanda suka yi yakin farkon su suka kawo musuluncin nan din su suka kawo musuluncin nan kuma wallahi azimi wahabiyanci bata taba kafa daula nata ba na rantse da Allah duk gunda musulunci ya kai a duniya sufaye ne duk gunda musulunci ya kai a duniya sufaye ne wahabiyanci destroyer ne amma duk gunda musulunci ya kai aka kafa sufaye ne duk duniya inda wani gari ɗaya banda saudiya da wahabiyanci ta kafa a faɗa mun ɗaya ɗaya gari ɗaya wanda wahabiyanci ne suka kafa musulunci a gurin daula sufanci kuma su ne kafirai ɗin aka zo da ƙarfin yan gaban nana ne Allah ke yi wala ya gabus alaihi amurhum kar mutum ya dinga aibanta al'amarinsu bali yuzkar hasanatim ya dinga faɗan aikin kyawawansu wa fadailuhum ya faɗi darajojinsu wa hamidu siratim ya faɗi abin da ya sani mai kyau na labarin rayuwarsu wa yaskutu amma wara zalika bayan wannan ka ka yi shiru Allah yana da iko ya shigar da fir'auna aljanna rai ya baci ko? Allah yana da iko domin la yasalu amma yaf'al ba wanda ya zai ce dambe saboda ka a kiyaye kama kala alayhi salam kamar yadda manzala ce iza su kira sahabi fa amsiku idan kun ji an kira sahabbai na to ku kame qala Allah ta'ala ubangiji ya ce muhammadun rasulullah muhammadun na rasulullahi manzan Allah ne wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi kaga yabo ne dai ba zargi ba ashidda wa alal kuffari suna tsananta wa duk wanda ya ja da manzan Allah haka Allah ya yabe su ashidda wa alal kuffari duk wanda ya kafirce wa annabi su kuma da su tsananta masa ruhama'u bainahum tsakaninsu kuma akwai tausayin juna tarahun rukka'an sujadan zaka gan suna yawan ruku'i da sujudi wannan kuwa ruku'i da sujudin nan sabon manzala sallallahu alaihi wasallam na faɗa muku sayyidina Usman bin Affan da wutiri shafa'i da wutiri da alqur'ani yake tun zamanin annabi Muhammad yabtaguna fadalan min Allah wa ridwana suna neman fadala fadalullahi shine manzala ridwanullahi da yardan Allah simahum alamansu fi wujuhim na fuskokinsu ne min atharin sujudi da za ka ga alamomin sujudi a cikin fuskansu zalika wannan kuwa masalawun fit taurati shine misalin su a cikin attaura wa masalawun fil injili shine kuma misalin su a cikin injila wayannan duk sai Allah ya zaba ya ce dukkan su in kuwa za a kira sahabban annabi dole a kira abubakar a kira umaru a kira usmanu a kira ali dan kai ka ce abin ya bata maka rai sai mu bar na Allah mu kama naka gantali taban koko wanda za mu yi amfani da shi kadar in a harar shada'a fa adara fasta galaza fastawa la suqihi yujibu zirra'a li giza bihum al-kuffar wa adda Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم هوا مغفرة وأجر عظيما wannan siffofin sabon annai muhammadu siffofin sabon annai muhammadu sai duwa ga me suka yi ko me suke yi me suka ba wani irin gudunmawa suka bayar ba don su ba dai da ƙurani bai zuwa nunka ba musamman sayidina umar da sayidina abubakar ba don su ba da ƙurani bai zo hannunka ba musamman mu ce ubayu minu ka'abin zaidu da sauransu wanda suka ba da kansu wajen hada alƙur'ani ba don su ba da hadisi bai zo wajenka ba domin umaru shi ya haifi umaru bin abdulaziz umaru bin abdulaziz shi ya haɗa hadisin annabi ya zo hannunka ba dan su ba da zamanin manzan Allah babu fara'il wudu'i sab'un babu fara'il salati hamsatu ashara babu duk babu a zamanin manzan Allah sallu kama ra'aytumuni usalli ne ba don su ba da ba san menene ake kira wannan sunna mu'akkada ba ne wannan sunna ce ba don su ba duk su ne suka kawo aka zo a gane abinda manzo Allah ya yi da yawa in ya kai adadi kaza sunnatu mu'akkadatun ne in ya yi shi ne kawai haka sunna ne gairu mu'akkada in duk su suka saukar da wannan abin muka zo muka tara sai zamo kuma su ne lalatattu wai kai ne shirayi wannan ba ka zama fafa lolo ba Allah ke yi wa ƙala ubangiji ya sake cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina har yanzu fa Allah yana faɗa as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina ko ka yarda ko karka yarda ko ka mutu ko ka tashi a tsaye ka tafi da ka sayyidina rasulullahi da sayyidina abubakar ne suka fara fita ko ka yadda ko karka yadda ko ka san ana yi ko karka san ana yi sayyidina umaru shine wanda ya fara fitowa fili yace ana cewa ana tsare mutane hanya to a tsare ne wanda yake son uwarsa ta sake aihuwan wani ko ka yadda ko karka yadda a cikin wanda ya hijira da dukiyarsa gaba kidai sayyidina usman bin affan wanda ya iya iban dukiyarsa daga makka da red ya mai da shi madina a lokaci daya sai na usman bin affan ne shi kadai ko ka yadda ko karka yadda sai na ali bin abi talibin sai da ya ba da amanonin da manzan allah ya bari a hannunsa tukune ya bi manzan allah lalla asabi kunal awwalu na minal muhajiri da wa'annan din za a sa su ko ba za a sa su ba to a cire ɗaya mu gani wannan shi ne abin da yake faruwa والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الانصار manzo Allah da ya tashi da koma Madina musulman da suke Madina sahabban Annabi su ce 72 ne bai'atu aqaba mutane 22 ne bai'atu aqaba mutane 50 70 suka musulunta ga 70 ga 22 nawa adadin Muhammadu su ne ansar ɗin su ne wanda suka, tsari manzan Allah da manzala zo suka karbe shi aka shiga da su wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari su ansarawa sun yi hijira ne a'a karban abin da aka zo musu shine suka yi wallazina tabahum bi ihsanin sai wanda suka bi su kuma da kyautatawa radiyallahu anhum Allah ya ce musu dinna yarda da su ka cire wanda kake so ka faɗa mana wanda baka so a ciki radiyallahu anhum Allah ya ce ya yarda da su shi kuma Allah ya yarda da kai ya yarda da kai ne daga farkon ka zuwa ƙarshen ka fil azal ila abad fil azal il azal ila abad il abad haka Allah yi in aka ce an yarda da kai saboda haka muna neman Allah ya yarda da mu waradu anhu sun yarda da shi shi ma yarda da su wa adda lahum jannatin amma su tanadi na aljanna ka yarda ko kar ka yarda in ka je aka tono sayyidina umar da same shi yadda yake shekara dubu da wani abu ka yadda ko kar ka yadda in aka tono sayyidina umar da abubakar da samu ka je a tono babanka ginin ginin gidan manzo Allah ya taba faduwa da aka zo za a gyara kafan sayyidina umar aka samu a wajen tona kafan sayyidina umar aka same shi yadda yake zai dubina hattaf wanda 'yan boko haram suka je suka fasa kabarinsa wan sayidina umar ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wanda aka samu aka sare shi jini yake fitowa a jikinsa an ɗauka nuna wa duniya zai dubina hattaf ne ɗan uwan sayidina umar ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sayidina umar bin hattabi bai yi suna ba saboda ƙarfin sayidina umaru an rufe shi to ya abubakar ya umaru ya usman ya aliyu halidi na fiha tajari tata anharun tata anharun abinda aka musu sakamako halidi na fiha abadan shikenan abinda Allah ya ce zalika zalikal fawzul azim wannan rabo ne mai girma Allah ka bamu abin da ya ba su wa qala ta'ala Allah ya sake fada ko ranka ya baci laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai suwaye wannan fatawa makka ne hudaybiya laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka wanda suka yi mubaya'a wa manzon Allah suwaye farko wanda ya fara dai sayyidina Abubakar sannan sayyidina Umaru akan kuma sayidina usmanu ne manzala ne tura sayidina usmanu makka akan lokaci ya yi alkawari za a zo a yi dawafi suka ce sai dai shi ya yi ya dawo ya ce shi ko matukan annabi bai yi ba ba wanda ya isa sa shi ya yi suka yi ta dragin da shi kuma bai dawo ba abinda bai kai ya je ya dawo ba sai aka gana neman kwanaki sai aka yi tsammanin an kashe shi ne wannan ne magana ta tashi aka zo gaban manzo Allah sai da Umar ya ce ya Rasulullahi alasna alal haqqi ba kan gaskiya muke bai ce bala yace ya zamu karbi kaskanci da bayan mu ne akan gaskiya ya Rasulullahi zamu je billahi alazim sai dai mu mutu amma sai mun fito da Usmanu ko kowa ya ji a jikin shi za a shiga makan haka ba za a koma baya ba ce buɗa manzala mai ko hannu mai mabaya manzala mai ka hannu sai na babakar ya rafta za mu shiga mu yi maka aikin da kake so ya rasulullahi a kanka ba za mu bari ka tura mutum a kaskantar da mu a rike shi a kashe shi kai muna gani ba zai yi ba kowa yi mu baya kowa da ya gama mu baya a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya daga hannunsa mai albarka yace wannan hannun na Usmanu ne shi ma yayi mubaya zai je fito da Usmanu ina ce su ake dai dambaruwan a kansu to ga yadda Allah yake ta nuna wa wa man sha fal yumin wa man sha fal yakfur wanda ya ga dama ya yarda wanda ya ga dama kar ya yarda mutuwa dai duk irin mun nan dai ba halin mutum ya kara ya maimaita shekara da wuya ya kara maimaita shekara hamsin iji bayu na ka tata shajarati tun da suka yi maka mu baya a ƙarƙashin bishiyar nan to na yarda da su Allah ya sake yarda da su ga na suratul tauba ga kuma na suratul fatai bai bari ba wa ya sake cewa rijalun mazaje ne sadaku ma ahadullah alaihi wa minhum fa minhum man qabana habu wa minhum man yantaziru ma badalu tabdila azab kenan rijalun mazaje ne sadaku ma ahadullah alaihi alkawari ne Allah ya turo manzan Allah ya isar da sako wanda ba musulmai ba suka ce ba zai isar da sako ba su kuma suka ce za su tsaya wa manzan Allah sai ya isar da sakon su ake kira sabon annabi sun yi gaba da gaba da Allah ne a sun ji ne a bakin manzan Allah sai suka yi mai suka yarda da suka yarda saboda haka sai Allah ya yabi rijalun sadaku ma ahadullah alaihi alkawarin da Allah ya yi wa manzan Allah sai suka gaskata wa minu man qada na habu wa minu man yantaziru ma badalu tabdila suratul ahzab حدثنا القاضي ابو علي حدثنا ابو حسين وابو الفضل قال حدثنا ابو يعلى حدثنا ابو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب حدثنا الترمذي حدثنا حسن بن صباح حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبيد الان عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش عن حذيفة اليماني كده kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce shehu zai mata bin yamani na ga muku dukkan hadisin tashin kiyama duk hadisin fitina aksari a wajen shi ne saboda shine masanin sirrin annabi Muhammad ma'ana shine manzon Allah ya ware shi san da shi sirrin da Abubakar bai sani ba Umaru bai sani ba Usman bai sani ba Aliyu bai sani ba shi kuma kujeransa ne kujeransa ne saboda kowane sahabi akwai abin da aka bude masa ofis ɗinsa irin aikinsa kowa in ya zo ta ofis ɗin zai bi ta ofis ɗin zai zo yanzu ba ga ga polis ba ga soja na ce duma tsarin gida ne polis soja ss dss uh, cib wane ne wane ne wane sai ka shiga yanzu ma ko wannan sunansu bai fito ba saboda kar a gane su a cikin sirrin gwamnati duk kuma kwaikwayon Allah ne kuma kowanne akwai aikin da aka sa kakar wannan ya sani ya kwarai da gaske akwai abin da ba yadda za a yi ko dukan ka za a yi ba halin ka nuna identification ɗinka saboda in aka sani ka ɓata aiki a ƙa'idan gwamnati sai dai a jigata kan ka zo a biya kudin jigatawa ya kwarai akwai wa'inda ba a barin su su yi mu'amala da mutane akwai wanda za a ɗauke su aiki ba halin su ya aure har su mutu saboda manufan gwamnati ya cika saboda karka yi aboki da wani balle wani ya sanka duk wa'innan akwai shi kuma duk sirrin allah ne duk wanda yake karanta sufanci ya san wannan in ka gaba ka sani ba to dama can karatunka na bihim bihim ne amma ka sani ka san abin da ake nufi saboda aka ga zubin rufin tsarin Allah bangaren wannan kaza ga irin tafiyar su wannan kaza ga irin tafiyar su ka gane duk ga suna suna nan barjak saboda haka wa man nalal ula sahiran layali eh wa man nalal ula sahiran layali idan kana son ka zamo ka daukaka to ka riki dare eh ka bata lokacin ka cikin dare daga wannan huzaifa ta bin yamani a cikin kujeransa abinda ya sani ba wanda ya sani na ya faɗa muku sai na bayan wafatin manzala matan manzala za su tafi aikin haji ko umara ko aikin haji matan manzala sai na umaru kiran abdurrahman bin aufin ya yi da usman bin affan ya ce ku ne mafi cancanta ku za ku tafi da su abdurrahman bin aufin da usman bin affan su suka raka matan manzan Allah ce tun manzan Allah yana raye ya yarda da abdurrahman bin aufin akan iyalansa sauran ba idan su bane kujeran su kenan su kuma ta haka abubuwan suke gudana to idan ka zo haladu a balan salihan wa akara sai an kace kowa sai ya zamo irinka ai sunanka bugagge bugagge kawai Allah ya kiyaye uttadu bil ladzaini min ba'di ku yi koyi da mutane biyun da suke bayana inji manzo Allah Abi Bakarin wa Umar sayyidina Abubakar da Umar bin Al-Khattab wa qala yace ashabi kan nujumin sabaina kaman taurari suke bi ayihim iktadaitum iktadaitum kowanne kai koyi shi zaka shirya waye waye aka samu makarici a cikin su saboda ka sahabatu nabi kulluhum udulun sabon annabi dukan su adilai ne dukansu adilai ne wa ana nasin daga anan sarajin lawan kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam masula sahabi misalin sahabbai na ka masalil milhi fi ta'ami kaman gishiri ne cikin abinci wala yaslihu ta'amu illa bihi addini yana gyaruwa ba sahabi dazu ma na faɗa ba da ƙur'anin da kake gadara da shi da hadisin da ya zo da rubutun fikihun duka baki ɗaya daga wajen su ya zo to wani abu za ka yi babu ilimin sunan kawa aikin banza wakala manzala ya ce allah allah fi a sahabi yana gani duk abin da zai faru ku ji tsoron allah ku ji tsoron allah cikin sahabbai na la ta takzu mu gardan ba kar ku ɗauke su ku yi ku ci musu mutunci don biyan bukatan ku faman a habban fa bi hubbi habban in kana son su danni da ka so su wa ma abgadahum fa bi gudi abgadahum in kana kin su to ni kake ki yawa zagin mata ko idan ka bata wa mata rai danka yana kusa ce wannan dan banzan yaro ba ba shi take zagi ba kai ne eh zagin zagaye duk abubuwan da ka ga an kama yaro ana dukan shi kai ne kuka yi mushajaran da ita za ka gani akan yaron dukan take dinan da da ta iya kai ne za ta ma to saboda ka duk wani bakar magana da ta fito akan yaron to kai ne eh Allah ji kan baban Malam Abdullahi Jezawa an yi wani aure da aka yi auren shi ne karɓa auren sai daga cikin ummahatun iyayen sai suka ce da suna kiran shi ba baba baban nasarawa sai aka je kai abdulkarimi munafikin yaro kana sun koyar da kai yace na gane ba da karamin ake ba da babban ake wannan karɓar auren da ya sa sai aka zagi abdulkarimi dan halifa da ya kasan sunansa ne ana son zagin su sai ce na gane ba da karamin ake ba da niyan ke to irin wannan duk suna komi to haka ne idan kaga mutum yana son ya soki manzalla sai ya soki wayannan shine manzalla fa bi bugudi ya buguduhu wa ma azahum faqad azani wanda ya cutar da su ni ya cutar wa man azani wanda ya cutar da ni kuwa to ya shirya faqad azalla da shi da Allah ne wa man azallaha wanda kuma yace zai yi gaba da gaba da Allah yushaku yayi kusan a haɗu ko an yakudahu za a kama shi inna rabbaka ladil mirsadi wa qala manzo Allah sake cewa la tasubbu ashabi ku daina zagin sahabbaina falau anfaqa ahadukum misla uhudi zahaban dayan ku dan aikin alhairi ya ciyar da dutsen dutsen ude zamo zinari ne ya raba shi wajen lahi dan daukaka karman Allah ma balaga mudda ahadihim baka isa ka auni auɗe nasu ba wala nasif kai ko rabin mudu duk aikin ladanka baka isa ka auna ba saboda mai saboda su sabon annabi kuma ba za a dawo da wannan kujeran ba an riga an rufe wannan gurin da kwana daya da awa daya manzala yana barin duniya an rufe wannan gurin da minti daya manzala yana barin duniya an rufe wannan an gama an tattara an aji babu sabon budewa babu shi saboda aka ta yana da ka kutsa an jefar da ke din waƙala man sabba sahabi fa alaihi la'anatullahi wanda ya zagi sahabbai na tsinuwar allah ta same shi wal mala'ikati mala'ikun Allah ma sun tsine masa wannan su ajama ina irin mu ma muna ciki la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adalan Allah bai karbi farillan sa balle na fula na sallarsa sai bubbuga ya tashi Allah ya kiyaye wa qala manzo Allah ya ce idza zukira sahabi famsiku idan kun ji an faɗi sahabi na yayi wani abu ku kame ku ja ku yi shiru kar ku yi magana ku ja ku kame za mu tsaya nan insha Allah Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ya kara mana sutura Allah ya sanar da mu annabi Muhammad Allah ba Allah ya samu daga cikin masu difa'i a jadibin sayyidina rasulullah bijahi rasulullah Allah ka amfanar da mu Allah ka shiryar da mu Allah ka dauke bala'o'in da ke faruwa don martabar manzo Allah hasbil mu'min wa hasbil waqi hasbi subhanahu ya hafizu ma yuwaddu wa laysa lil abdi siwa hudahu bi tasabbih nani magaluhu wa la bil kabuli basuhu bagara du innaka al qadiru ari yana innaka al muridu wa la yakunu ghayru ma turidu ara al abida kayfa dahara al marid wa kayfa tanzillahu ma ماذا يريد لتتقي من العدو هنا لا تبكي من آثاره دادا فقد بقى من الإنادة أبو نكال ممدرا عليه مدر السوء ومالني ولتؤدني سوري وزني خيري ولتكسر مدى الأسور ميري أسارا سرا قريبا يافي كل الإله والأبو هذا متين يا متين يا متين بقدر كذبت اسماءكم اجد بين الدار ضعيفا لم يكن عن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوه للعبد ولا انت الذي تسمع ما اقول قل الذي ظلمت منك اجل فانما اخذت للمال يا رب بالماء لتماثره وام الذي قاربه ونسره وعلي وسعد الابرار اللهم صل على سيدنا محمد أغلق والخاتم لما سبقنا سبحانك لك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آلك قدر القدار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.